ma mu mu bari sai bayan sallan Allah da a koma mu duba na mala zurfi bi jahalin ko insha Allah rana ita dai wannan zaman ba za a yi ba wannan daga wannan sai bayan sallah inda aka sani da a shekarun da suka wuce duk rana arfa akan yi buɗe baki a nan akwai yan uwa wanda tun azahar ba ko bayan azahar kaɗan suke zuwa suke fara musaffa ta ƙur'ani har zuwa a buɗe bakin har tsawon daren har tsawon daren kuma insha Allah ta'ala wannan shekarar ma muna sa ran zuwan su za a fara wannan karatun tun bayan azahar kuma har a buɗe bakin a nan kuma a ci gaba da karatun dai Allah ya nuna mana lokacin to ina ne za a basmata mas'ala ne الثامنة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال سنم بحرام يتي المسألة الثالثة والعشرون مسألة عشرين تقوس
وليس لذي مال يباع بعلمه ويشهد قورا بعده أن يبدل
وليس لذي مال يباع بعلمه وين يكي ينا دوكيا aka sai da dukiyar tasa a gabansa. A gabansa wanda ya sai abin ya karba ya tafi, to bai da dama daga baya ya ce shi bai yarda ma da cinikin ba. Mutum ne ga kayansa, aka samu wani da karambani ya sai da kayan a gabansa. Shi mai kayan bai ce kome ba, har wanda ya sai abin ya ɗauka ya tafi. sai kuma daga baya ya zo yana shi fa cinikin nan bai yarda da shi ba to wannan ba za a saurare shi ba me ya hana kai magana tun san da ake cinikin ko san da kaga shi wanda ya siya zai dauka ya tafi ka ce ai baka yarda da cinikin ba kuma wannan koyar da awar jahilci bai da ba za a saurara ba cewa bai san haka hukuncin yake ba ba zai amfane shi ba ya faɗa a cikin taure na shehu halil Me mutumin da aka sayar da abin da ya mallaka a gabansa, wanda ya siya ya karɓi abin, alhali shi mutumin nan mai abin yana wajen bai ce bai yadda ba, bai musun cinikin ba, sannan daga baya ya tashi, ke da'awar cewa bai yadda ba. Ya ce shi bai san ai haka hukuncin yake ba to ba za a saurara ba. wannan bayani da aka ɗauko daga taure na shehu khalil ya ƙare a wannan sirikin ya kama shi za a ba shi kuɗin ne matuƙar dai shekara ba ta shuɗe ba a wanda baya nan da aka sai da kayansa to in ya zo duk sanda ya zo duk sanda ya ga dama ya iya cewa bai yadda ba matuƙar dai shekara ba ta cika a kan dawowarsa ba idan shekara ta cika to karkare a karɓi kuɗin kayan nasa shi ne karkare ya karɓi kuɗin kayan nasa shi kuma inda aka ce yana da dama a bashi kuɗin idan ba a sami shekara uku ba amma mutumin da yake baya nan sai wani ya sai da kayansa ya dawo ya tarar an sai da kaya to idan daga dawowarsa ya ce bai yadda ba ya za a siyan masa da kaya to yana da dama ya ce a dawo masa da kayansa dole daga nan kuma har a samu wata goma sha biyu amma an samu wata goma sha biyu ya san an sai da kaya san da ya dawo amma bai magana ba har aka samu wata goma sha biyu to a sannan bai da damar ya ce shi bai yadda da cinikin ba yana da damar da ya ce a bashi kuɗin kayansa to idan ya shiru ma bai magana kuɗin ba har aka samu shekaru uku to in dai ba shi wanda ya sayar bane ya ce ai kayanka ne na siyar a'a bari shi wanda ya sayar da awar ai nasa ne to yana da gaskiya a sannan ba za a saurari wannan wanda ya da'awa cewa kayansa ba ne tunda ya za a sai da kayanka ka zo ka ga an sai da kayan naka ka zauna har shekara uku ba kai wata magana ba sannan daga baya ka ce wai ai kayanka ne aka siyar a haba ina hankalinka duk ya tafi a wannan tsawon wannan shekara uku a sannan idan shi wanda ya sai da kayan ma ya da'awa cewa ai shi kayansa ya siyar dole a kyale shi cewa ai ya sai da kayansa ne wannan shi ne hasilin abin da mu mai yawan sani adawi ya tabbatar da shi gare mu wato shi adawi malami ne babba wanda an haife shi hijira ta dubu da ɗari ɗaya da sha biyu yau fati hijira ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin da tara shi yasa ya rayu a duniya shekaru saba'in da bakwai ya yi littattafai ne musamman hashiyar da ta fi shura tasa shine hashiyar da yawa sharhin risala wanda an daɗe a nan ƙasar ana amfani da wannan littafin ko to ƙala abdulbaki abdulbaki ya ce a zance abin dogara da shi hurmatu bai ilfuruli wa shira'u cewa siyarwar ɗan karambani ko siyansa ba daidai ba ne haramun ne kamar yadda karrafi ya faɗa cewa haka ɗan cewa haramun ne shine zancen da ya fi shura ba halaccinsa ba ba an so ba ma kamar yadda ɗan razi ya tafi a kai haddab ya faɗi wannan akwai a cikin malamai wanda suka ce wanda yake karamba wakilta shi aka ya sai da abu ba ya ga abin kawai ganin cewa ai an samu masu siye gashi kuma sun siya yadda ya dace cewa a wannan halin in yi karambani ya siyar ya aikata abin da yake ja'iz akwai ma wanda suka ce yo ai ma haka din an so ba taimakawa mai kaya yi ba ba taimakawa mai kaya yayi ba amma ka ce duk wannan kaulin guda biyu ba shi ya fi shuhura ba kaulin da ya fi shuhura shine cewa haka din haramun ne amma bai hana a ce cinikin ya zarce ba yawa a gane kada dan an ce haramun ne a ɗauka wai cinikin bai zarce ba ko kaɗan cinikin haramun ne amma haka ɗin bai hana zarcewarsa ba in dai mai kayan ya yarda in mai kayan ya yarda shi kenan ciniki ya yi amma dai shi da ya yi ba daidai ba a zancen da ya fi shura a wani ƙaunin ko aka ce a ya yi daidai a wani ƙaunin ma aka ce yau abin da ya ma ba taimako ba ne eh wasu kasuwayen namu in aka duba sai a ga ƙaunin na ƙarshe ma sai zamu mafita ko yanzu wasu kasuwoyin a nan lamarin ya zama in ba dan yan karambanin ba ma su kansu yan kasuwar sai sun koka ko wasu wannan yan karambanin ne suke kawo dama dama ga yan kasuwar ko yan tayo kai kana kasuwa kana cikin kanti a can baki suna zuwa can waje a gama harka gaba daya kai kana nan ka ajiye kaya ka tsare kaya ka kasa ka tsare a gama cin kasuwa ba kai to zuwa din nan ba iya raba su da kasuwancin za a yi ba musamman a marra ta yau wanda wasu da yawa da jarin amma jarin ya tafi an koma sai dai cewa an san kasuwa an san masu zuwa ciniki an san masu siyarwa da wannan kawai aka dogara da wannan ake fita a dawo da ɗan abin da za a ci iyali za su ci to a magana da take gaskiya shi yasa shi a nan a abdulbaki a ƙarshe ya gyara magana ya ce gaskiyar lamari shi ne cinikin karambanin nan ‘yan karambanin nan yana bambanta yana sabawa da sabawar manufa da abinda shi mai dukiya ya san cewa cewa ya fi zama masa maslaha ta gaya akwai masu kantinan ma da su ne da kansu suke kiran su ‘yan baran nan ko? Eh, in an samu mai ciniki ku zo, kai ya baka kawo min ma, kana da kwastomomi ya baka kawo min ko? Eh, me yasa baka kawo min ko yaushe ka samu kwastomomi sai ka bi ina kallo sai ka jiro sai ka tafi da su can wajen. Eh, me nema ne? Akwai wanda har har kuɗi yake bayarwa ma da a riga kawo masa irin wannan ko? Eh, shi yasa wannan sai sai an zauna a kasuwa ake sanin wannan. To, in ta haka dama Abdulbaƙi, magana Abdulbaƙi ta ƙare, sun makala, sannan Baharam ya ce, Matsala ta ishirin da tara, ƙadhiza, gyara ne, walaisa liman ƙadhiza anhu mata'uhu, maƙalun, iza malhauzu kana mutawwala, wa ƙarƙama ba da lahauzi ya tulubu mulkahu. وقيل له قد بئت ذلك أولا
وليس لما كان هيزا عنه متاع mata'u din ma da ramma ne na'ibul fa'ilin hiza ne makalin kuma shine sunan laisa liman gari zanu mata'u shine labarin aka gabatar da shi wanda anan me ya hukunta gabatar da wannan labarin وليس لمن قد هيز عنه مقاله مقا متاعه مقال Na'am.
لمن قد هيز عنه متاعه shine labari Mm.
amma aka gabatar da shi to me hukuncin gabatar da wannan labarin kamar a can da aka sai da sarwa al mashuriya baita da malaman nawa suke yawan kawowa gashi an gabatar da labarin laisa ko fali inda hilkin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wajahulu Mm.
alimun wajahulu shine sunan laisa sawa'an din shine labarin aka gabatar nan gabatarwar ja'iza ce Mm.
to anan fa anan ma ja'iza ce ko ba ja'iza ba me yasa a can aka ce gabatarwar ja'iza ce nan kuma hukuncin da za a faɗa me dalili a kai kada mu zauna kullum ko gobe labi lafiya za a ce bara a ɗauko ihmiraru ibn gona a karanta alhali abin da ya kamata a gane tun daga kadarun nada Na'am.
ko tofatul wadiya ba a gane ba wanda aka ba shi rukon akuya ya gagara aka masa bijimin sa a rike kuma ai kai ya ɓanna kai ya saki son ya ɓanna inda akuya ma ya kasa rikewa kaga akuya an saki ta ba ba a tsoron ɓannata ko amma sa ai abin tsoro ne Mm.
ko to menene hukuncin na so to a ba magana ba za a yi da magana wanda a gabansa aka karbi kayansa ya zamo ana juya kayan nan kamar shi wanda ya karba din nasa ne za mal hauzu kana mudawwala Mm.
idan hauzun ya zamo ya tsawaita a gabanka an sai da filinka an yi gini kai ba ma an yi gini ba an sake fasali gini kana nan ba kai magana ba sai daga baya ka ce wannan fage filin nawa ne a haba ta ginin da aka yi a in filinka ne kana zuwa kana ganin an yi kwas ɗaya ma za ka ta da rigima ko Eh, amma ka zauna har a yi gini a shiga a gyara gini a sake a yi wannan a yi wannan kana nan ba ka ce komai ba sai daga baya ka ce ai naka ne ba za a saurare ka ba Fakat dawo ba- alhali ya tashi bayan hauzin yana neman mulkinsa Wakila lahu.
sai aka ce da shi kadmi ta zalika awwala eh da naka ne amma ka siyar ne shi wanda ya siyar ka siyarwa shi ya siyar mana ko abin da ya kama da haka ko ko ai ni din ka siyarwa to yanzu wannan yace a ni ba siyar ma ba na wani ba ma za a ce ina shaidunka ba ba za a saurari shaidun ba ba za a saurari ƙara ba ko ƙara ya kai akan wannan saboda me inda shi wannan ya kawo hujja cewa a gabansa ya yi gini ya yi kome ya yi wannan ya yi wannan amma duk bai magana ba sai yanzu kawai ta da magana ai za a ce san rigima ne Eh, ga ɗa'idar ɗan adam ya ga an taɓa na abu nasa to Mm.
nan take zuciyarsa take hasala ya nemi mafita amma za a taɓa abinka a juya a juya a juya ba kai magana ba sai daga baya Ala tattaudi.
ya faɗa cin taurin na shawalil kuma Man hala mala rajulin.
a wanda ya tara ya rike dukiyar wani mutum Wadda tafiya za ta yi.
lati ta kunu amila muddar he a rikewa wadda za ta iya nuna cewa kamar nasa ne Wadda an nafta a hukumin.
daga baya shi wannan mutum sai ya ce I am daga baya sai shi wannan mutumin ya ce ya wannan fauje nasa ne ko wani abu fa nasa ne sai shi wannan da abin yake hannunsa aka ga yana ta jujjuya shi ya ce ai siyaye
Annahu za a gaskata shi inda ya rantse la yazur sahibul mali.
a inda da aljahala shi mai dukiyar nan ya ce ai shi bai san haka abin yake ba wannan cewa bai sani din ba bai zama hanzari ba
Wa tafsilun.
intaha abin da ya faɗa a taure ya ƙare wa tafsilu muddatul hauzi m- tafsilin bayani cikakke akan muddar riƙewar da za ta iya zamowa kariya ga wanda zai da'awa daga baya an yi bayaninta a mutasar na shehu khalil Fashuruhi.
da sharhohin
Walaysa tuwilu.
ba za mu tsaya tsawaitawa wato tsawaitawa da bayanin wannan ba shine a gabanmu ba in kana son wannan ka koma ga sharhohin halil shi dai shehu halil ya faɗa ne a wa in haza ajnabiyun gairu sharikin wa tasarrafa sun madda halurun sakitun bila mani'in ashra sinina lam tusma wala bayyinatuhu illa bi iskanin wa nahwihi idan wanda ba dan uwa ba ya rike wani abu wanda kuma ba abokin tarayya ba ya rike wani dukiya ta wani ya zama yana jujjuya dukiyar nan sannan mutumin da yake yana nan amma da ya yi shiru ya dawo ya da awa bayan an samu kamar shekara goma yana nan din bai da awa ba bai magana ba sai bayan kamar shekara goma ya ce wannan fa nawa ne to ba za a saurari wannan da'awa tasa ba yau ko shaidu ma ya kawo a kai ba za a saurara ba sai fa in ya kawo shaidu da za su ba shaidar cewa eh wajen nan nasa ne shi ya zaunar da wannan ya zaunar da shi ne amma in ba haka ba ba za a saurara ba to a da dogon bayani dai a kai wanda akwai hadisi ma na manzo sallallahu alaihi wasallam da yace man haza shay'an ashra sinina fa huwa lahu wanda ya rike abu shekara goma to za a dauka nasa ne dan wani ya dawo ya zo daga baya yana da awa ai ba nasa bane ba za a saurare shi ba to alhamdulillah sai a tashi matsala ta talatin ko alhamdulillah